أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأهله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ويقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب أدب الخلاء أو آداب أدبكم باب أدب الخلاء babin da ya zo na karantar da mutane ladabin zuwa biyan bukata ko kewaye mutum zai zagaya zai kewaya mana addinin shari'a musulunci tana da ladubban da take son a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo duk abun komin girman shi komin kankanta ko menene tunda yana da alaka da shari'a abin da ya zo ya ilmantar ya sanar da mutane ya tarbiyantar da al'umma akai kenan shine zai karantar da mu mala ya kawo muna abinda manzon Allah ya fada yanda manzon Allah ya ladabtar da mu in mutum za shi ya tsuguna ya biya bukatarsa sai mutum ya yanda ya ga dama ko shari'ar musulunci na da tsarin da ta tsara mishi قال أخبرنا الشيخ الإمام رحمه الله سبحانه وتعالى قال حدثنا الإمام الحسين ابن مسعود قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم وحول السند وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال حدثنا قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين الجيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا, أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيدنا أبو هريرة ite manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai kun san Abu Hurairah yana akwai littafin da Garawiyatul Islam akwai tun shekaru 50 baya akwai littafin da aka yi na suka Abu Hurairah kawai ba abinda ba a yi ba a 70 ba abinda ba a yi ba a masa a rubuce a menene da menene da menene ba wulakanci da ba a yi mishi ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce innama ana lakum mislul walidi fa iza zahaba ahadukum ila al-gha'iti fala yastaqbil al-qibla wala yastadbirha li gha'itin wala bawlin وليستنجب بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة وأن يستنجي الرجل بيمينه هذا حديث صحيح رواه ابن المبارك عن محمد بن عجلان وقال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد مثل الوالد إتني kaman mahaifinku ne kaman ubanku ne kaman mahaifinku ne ina karantar da ku me yasa manzon Allah ya kawo wannan muqaddima ai ni fa kaman mahaifin iya kaman ubanku ne kaman mahaifinku ne saboda me saboda ya jawo hankalin su kada su ji nauyin tambayan wani abin da suke bukatan tambaya yaro yana jin nauyin tambayan uban shi wani abu komai ya gani tambaya yake komai ya gani tambaya yake to manzo Allah ce kada ku ji nauyi balle wannan abin ya danganci kaza kaza duk abin da ya danganci addini ko tambaya za a fada muku daidai ne ni a wajena fa iza zahaba ahadukum ila al-gha'id in ɗayan ku yaje zai zagaya fala yastaqbil al-qiblata wala yastadbirha li gha'itin kada ya fuskanci al-qibla kuma kada ya ba al-qibla baya wala baulin saboda ga'iti ko bauli wal yastanji bi salasati ahjarin in kuma zai yi tsarki da ruwa ya wanke inda hoge ne ya samu hoge guda uku wani ha'anin rausi manzo Allah ya hana a yi tsarki da tarosu warrin ma da radagaggen kashi wa an yassan jiyar rajulu biya minihi ya ce kuma kada mutum ya yi istinja'i da hannunsa na dama to istinja'i wannan matsalar za ta yi daidai kar mutum ya yi istinja'i da hannunsa na dama to in zai yi tsarki da hoge fa ya zai in zai yi tsarki da hoge a hannun zai yi da hannu hagu amma in zai yi tsarki da hoge ma azzakarinsa ya zai yi zai kama da wani hannu ne ya yi tsarki da menene to kuma hana shi da nan ya zai kenan هذا حديث صحيح قال أبو سليمان الخطابي أبو سليمان الخطابي رضي الله عنه يتي قوله إنما أنا لكم بمنزلة الوالد كلام بسط وتأنيس للمخاطبين لئلا يحتشموه ولا يستحيوا عن مسألته فيما يعرض لهم من أمر دينهم أي أن فهمت أبن كما لا يستحي الولد عن مسألة الوالد فيما عنا وأرد له kamar yadda yaro karami duk abin da ya gani ba sa sai tambayi baban shi meye wannan meye wannan ko ina hukuncin wannan wa fi hadha yace wannan hadisin na nuna muna bayanun bayanu wujubi ta'atil aba'i yace wannan hadisin na nuna mu cewa wajibi ne mutum ya yi ma iyayensa biyayya wa anna alwajiba alaihim ta'dibu auladihim abin da yake wajibi kuma kan iyaye su ladabtar da 'ya'yansu su koya musu ilimi su koya musu ladabi wayannan maganganu fa aka ce a ladabtar da mutane a koya mutane fa matsaloli ne da ba a fahimtar me ake nufi sai daga baya natija ke bayyana an fahimta ka ilmantar da ɗanka ka koya masa mai ladabi ba ka bane ba ina ma na ka ilmantar da ɗanka ko 'ya'yanka ka koya musu ladabi sai shaidan ya zo sai ya ɗauke ku kan hanya sai ya haɗa ku fada da jama'a sai ku manta cewa yanzu fa ba ladabtar da ya muke ba muna nuna musu rashin kunya ne fa rashin mutunci su yi ma wa'ansu wata rana zai zo ya bayyana an fahimta wata rana zai zo ya bayyana amma duk ɗan da uban shi ya karantar da shi ilimi da ladabi a'a ba za a taba samun shi ya shiga wani hanya da yake da yake rusa kan shi yake rusa komai da komansa ka koya ma ɗanka ilimi da ladabi da ilimi da ladabi abin da aka ce ka koya masa ke ba ka koya masa hayaniya da jayayya ba to matakar kana da ka ja daga nan wa'ancan sun ja daga wa'ancan sun ja daga shekara hamsin sittin kuna jayayya duk abin da zai fito karkashin ka ko gidanka ba ladabi kake koya musu ba jayayya kake koya musu a'a ba haka nan ba ne haka ne ko ba haka ba ne wata'alimuhum ma ya hatajuna ilaihi min amrin dini ga ilmantar da su abinda suke bukata na al'amarin addini to sai malam yazo zai kwankwance muna ai yanzu manta da wane ne makanikin wane ne makanikin kalmomi imamun nasa'i ko imamun nasa'i to gashi shi nan sharhi sunna ga imam al-bagawi yace qawluhu wal yastanji wal yastanji to wai kalman istinja ma a larabci me asalinta aslul istinja fil lughati asalin kalmar istinja a cikin lugar larabci az-zahabu ila najwati min al-ardi li qada'i al-hajati az-zahabu ila najwa ka je wajen da akwai tsauni akwai tudu akwai tudun yashi da kasa da menene inda in ka sugura nan duk wanda ya fito can ko ai ba wanda zai ganka shi ake cewa an-najwa wan najwatu al-murtafi'atu minha kanu yastatiruna biha idza qa'adu litakhalli suna sitirce kansu ne in suka zauna za su biya bukata bauli ko mai gadi sai a nemi inda ka tudin kasa yake to in ka su gudanar duk wanda ya bullo can ko gefe ba wanda zai ganka to ka sitirce kanka kenan ko faqila ala hadha kad istanja ar-rajulu ay azala an-najwa an badanihi wan najwu kinayatun anil hadas yana tafiya كما كني عنه بالغائط كما عندك غائط الغائط ليس اسما لما يخرج من بطن الإنسان إنما الغائط المطمئن من الأرض وكان من أهل العرب إذا ذهب ليخرج, ليخرج ما في بطنه يختار النفس مطمئن من الأرض وأصل الغائط المطمئن من الأرض نصصر وجهك كانوا يتابونه للحاجة فكنوا به على نفس الحدث عند ake zuwa a tsuguna din sai suka dauki sunan shi suka ba abin da ke fita sai aka sami suna al-ghaid karahiyatan li dhikrihi bi khas ismi saboda ba a sun a ambaci sunan shi da aka sani sai a dauki wani suna a bashi waƙila aka ce al'istinja'u na zuɓu shai'imin maudu'ihi aka ce istinja'u shine cire abu daga inda yake wa minhu qawluhum najautu rutaba wastanjaituhu idza janaituhu wastanjaitu alwat idza janaituhu ka cire rutab واستنجيت الوتر إذا خلصت واستنجيت الوتر إذا خلصته من أثناء اللهم والعظم أي كبيا هكذا بدبا زي أجي أتشيري أزاري غا كشي غا ناما سيكا تشيري والنعم زي كتشي نكار استنجائي كينا والرمة أبين أجي كما الرمة العظام البالية كشين دي ردد يا صوفكم سميت رمة لأن الإبلة ترمها أي تأكلها malam yana bada yana sauki haƙƙi ko qala allah ta'ala man yuhyi al-izama wa hiya ramim ya fito fili war ramim mislu rimma wa fil hadith min al-fiqh yace hadisin na karantar da mu fiqhin me annahyu an istiqbal al-qiblati wasjibariha ala qada'i al-haja an hana in zaka suguna bawli ko ga'iti kada ka fuskanci al-qibla kada ka ba al-qibla baya ladabin kenan واختلف أهل العلم فيه سيتي malamai sun ƙari juna ilimi a cikin fuskantar alƙibla ko bashi baya wajen ga'iti ko bauli mai malamai suka fada a ciki kowa zai bayyana wujhatu nazari fazahaba jama'atun ila ta'mimin nahyi wasu malamai suka ce wannan hanin ya gama komai da komai ko fili ne sahara ko ko a'a cikin gida ko akwai gini ko ba komai suka ce duhani ya hana kamar yadda ba za ka saya farfajiya cikin daji ka fuskanci alkibla haka kuma cikin gida in akwai gini aka ce kar ka fuskanci bangaren alkibla kar ka bashi gaba kar ka bashi baya suka ce duk wannan halin ya koshi duka wa taswiyatu bayna sarai wal bunyani yuru to wa'anda suka fadi haka su wane ne yurwa zalika an abi ayyub al ansari mazhabin abu ayyub al ansari kenan wa huwa qawlu ibrahim an-nakhai kamar ibrahim an-nakhai وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأبي حنيفة وإن من يما لمي سوى جنسو هن ياكو شكو فيليني سرريني كوكو تشكينجيني واحتج هؤلاء بما وأن ميجيني هجنسو سيسوكا تشي سيما ليتي أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم وحول السند قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى السند إلى أبي أيوب الأنصاري الصحابي الجليل yace manzon Allah annahu naha an nastaqbila alqiblata li gha'itin aw bawlin walakin sharriqu aw gharribu ana magana da mutanen Madina kada ka fuskanci alkibla ko kuma alkibla baya sai ku fuskanci gabas ko yamma abin nan sharriqu aw gharribu to mutanen Madina kenan in ka sabku alkibla inda sai ka kiyasta in sai ka kalli inda alkibla ke kallo sai ka kauce wannan sai ka canza in alkiblan ku na kallo nan ne da haka sai ku ku yi haka in alkiblan na haka ne sai ku yi haka abinda aka ce ai kenan ko qala yace faqadimna shama sai muka izo da aka zo aka yi bude aka yi futuhat sai muka je kasan sham fawajen na marahi da kalbuniyat qibal alqiblati sai muka samu duk ban dakunan su an gina suna kallon alqibla ne fanan harifu wa nastaghfirullah tunda ba zai yi aje duk ban dakuna a rusa su a canza musu ba yace sai mu sai muna ta sai mu yi sai mu istighfari muna istighfari tunda an ce kada mu yi mun yi wannan ka zama wannan mazhabin yana da karfi a wajen su kenan ko eh saboda a cikin lokaci korarren lokaci da manzo Allah ya zo sallallahu alaihi wasallam bayan manzo Allah sai na Abubakar da Umar tsakanin wannan kulafa guda biyu aka bude gabas da yamma kasan farisawa majusawa duk aka gada su to shi yasa suka kullaci Abubakar da Umar saboda zamanin su aka hana komai aka aka ci su da yaki ba su da karfi aka je kuma kasar rum da ka ce sham kasar sham ya cikin rumawa kasar rum ne cikin garab suke kamar yadda yanzu kasar sharq wal garab kasashen kaza da kaza da kasashen kaza da kaza su ne karfin duniya ko to haka da suke zamanin kafin a zo tun jahiliya har aka zo addinin musulunci zo zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zamanin Abubakar da zamanin Sayyidina Umar aka gama da waɗannan baki ɗaya suka zama kasan musulmai don sai da Muawiya yazo ya zama ya je kasar Sham ya zama shugaba an fahimta ya zama shugaba kasar Sham sai yayi ba Sayyidina Umar wani mamaki sai ya saka yadda suke yi ka ji tsoro na farko tsoro na biyu na uku na hudu kafin ka kai wajen sarki ko shugaba sai ka tabbatar da cewa lalle ana mulki wajen nan shi sai na mu'awiya yi akwai wanda shi bai yadda mu'awiya zama khalifa ba yana jayayya mu'awiya an san shi da mai kiyasa an shi da kaifin hankali da iya dabarar siyasa sai sai a taho da shi ba da shigowanka za ka ga sarki ba ba ko shugaba ba shi ga tsoro na farko da duk abin da ke ciki ka tsallaka da duk abin da ke ciki ka tsallaka da duk abin da ke ciki yana zuwa yana ganin muhawiya assalamu alaikum ya rasulullah kai da kace baka yadda khalifa bane kaga ya rudi sai aka zo sayyidina umar muawiya sayyidina umar shi yaya zaka je ya ce ai ranka ya dade in ba haka muka yi da su za su ci nama mu danye sai mun nuna musu ma mun iya an fahimta هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد بن علي بن عبد الله وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب وغيره كل عن سفيان ابن أيينة to ai an ga wannan mazhabi suka ce wannan hani ya shafi ko ina ko cikin gida ne ko ko daji ne ko wal marahidu jam'ul mirhad ban daki kenan ban dakuna wa huwa al mughtasalu wajen wanka yuqalu rahaltu thawba idza ghasaltuhu ashe ainihin rahaltu mana ghasalt wajen wanka kenan to shine aka sa to wayan sai ga nan wajen wanka ne nan wajen ban daki ne to yanzu sai a yi shi duk waje daya an fahimta وأراد بها المواضع التي بنيت للغائط وما يفدو في لي وقوله شرقوا أو غربوا هذا خطاب هذا خطاب لأهل المدينة mutanen madina ake ma wannan magana don su lokaci su ne alkibla suke kallon baitul maqdis wali man kanat qiblatuhu ala zalika as-samti fa amma man kanat qiblatuhu ila jihati al-mashriqi aw al-maghribi fa innahu yanharifu ila al-junub aw al-shimal an fahimta su wanda suka wanda suka dauki mazhabin hanin ya kunshi daji ne ko cikin gida ne wa zahaba jama'atun min ahli al-ilmi ila an-nahyi an al-istiqbal wal-istidbar fi as-sahara yace wayannan malamai kuma suka ce hanin da aka yi in waje ne farfajiya daji ne amma fil abniyati fala basa fiha bi istiqbaliha wa istidbariha amma in gidaje ne da aka yi sa aka yi ban dakuna a ciki babu laifi ko an fuskaci gabas ko yamma ko menene da menene suka ce wannan babu damuwa wa huwa wa suwa kuma wanda malamai suka dauki wannan wa huwa qawlu abdullahi ibn umara wa bihi qala sha'bi wa malik wa shafi'i wa isaq ibn rahawai wa hamalu hadith abi huraira wa abi ayyuba ala as-sahra'i wa ihtajju bima suka ce wancan hadisi abu hurairar abu kaza kaza ana magana ne kan in daji ne ko farfajiya ko fili inda ba gini amma in cikin gini ne suka ce a'a mecece hujjanku qalu qala akhbarana abdul wahidi ibnu ahmad al-malihi qala akhbarana ahmad ibn abdullah an-nu'aymi qala akhbarana muhammad ibn yusuf qala haddathana muhammad ibn isma'il qala haddathana قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا أنس بن إياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال عن كرب سيدنا عبد الله بن عمر يتي شيزي أبن ديغني يتي ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي يتي ناجي جدا إرقواتا حفصة saboda bukata na kai na je gidan yar uwata fara'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbir al-qibla mustaqbil ash-sham sai ranga manzon Allah a cikin gini ne yana kallon sham yana ya kuma ya ba al-qibla baya an fahimta wannan kuma hadisi buhari mun karanta shi buhari da muslim هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر العبدي عن عبيد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن دي غني كينا ما حجة بتي با to yaya za a yi a rinjayar da wannan kan wancan ya ce wancan ana nufin daji ne wannan gashi na ga manzon Allah ya yi wannan ya keɓance wannan hukuncin ya a waje kenan a farfajiya a daji amma cikin gini ba hana ba kenan ko sai kuma hadisi na biyu qala akhbarana abul hasan ash-shirazi ash-shirazi qala akhbarana zahiru ibn ahmad qala akhbarana abu ishaq al-hashimi qala akhbarana abu mus'ab an malik an yahya bin sa'id an muhammad bin yahya bin habbana عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول عبد الله بن عمر يكسر شيئا فدر شيوا إن ناسا يقولون yace wasu mutane suna fadar cewa idza qa'adta li hajatika wala tastaqbil al-qibla wala baitul maqdis suka cin kaje ka tsuguna zaka biya bukatanka kada ka fuskanci al-qibla ko baitul maqdis fa qala abdullah ibn umar sai abdullah ibn umar yace laqad bit tahqiq laqad irtaqaitu ala zahiri baitina na hausa man gidanmu fara'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala nabiyatayn sai naga manzo Allah kan tubali guda biyu ko bulo guda biyu ya hauki mustaqbila baitul maqdis li hajati kuma hadisin sahihi ne to yanzu ya za a yi za a yi rinjayar da mazhabin Abdullahi dan Umar ko kuwa a wancan mazhabin wanne ne fi rinjayi مذهب من أبناء عمر كو هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم عن عبد الله بن مسلمة ابن قعرب عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد سي حديثي كما نقول قال أخبرنا محمد بن الحسن المرب ميربن الميربن كشاني sunan malama hadisi قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد ابن سراج الطهان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش ابن سليمان قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي قال أخبرنا أبو عبيد القاسم ابن سلام وحدثنيه هشيم عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال أبو عبيد وحدثنيه يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر كلاهما عن محمد بن يحيى بن هبان عن عمه واسع بن هبان عن ابن عمر قال يتي ظهرت على إجار لحفصة ظهرت ناهو إجار سطح كنا سطوح nan ba mu da shi kasashenmu amma kasashen laraba duk in ai bene in ai gida aka yi bene na ukun sai ai dake sai a bar shi ba za a ɗora bene ba to sai a yi shi kaman wajen hutawa kenan lokacin zafi nan ake hawa daban da ake da komai nan ake hawa ana bacci har gari ya waye cikin cikin zafi saboda zafin madina akwai zafi sosai to sai ga kowane gida ai mishi sto sto sat kenan shi ake ce masa sat yace na hau wannan wajen wa qala ba'dhum ala sathin fara'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisan على حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة هذا حديث صحيح الإجار هو السطح وجمعه أجاجير وأجاجرة وهو من كلام أهل الحجاز وأهل الشام وواسع هو واسع بن حيان ابن حبان ابن منقذ بن عمرو الأنصاري المدني مازني وروي أن عبد الله بن عمر أناخ راهلته مستقبل القبلة yace an rawaito cewa Abdullahi dan Umar ya kai tsayar da abar hawarsa rakunansa ko abar hawarsa ne yana tana kallo alqibla sai ya tsaya gefenta bayanta yana bawli sai aka ce ya za ka kana fuskantar alkibla ya ce ai akwai kariya tsakanina da alkibla an fahimta ثم جلس يبول إليها فقيل له أليس قد نهي عن هذا قال إنما نهي عن ذلك في الفضاء إنما نهي عن ذلك في الفضاء أبلا أبلا دا عمر يا تبتا ده هكا كده فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس أم فهمت وقت شيء za a iya rinjaye da mazabin abdullahi dan umar koko a har yanzu da saura za a iya ko za a iya ba da hujja ko ba hujja waƙila filfarki bai na sahara'i wal bunyan ya ce yana cikin abin da yasa aka bambanta tsakanin sahara da kuma gini fili da kuma gini inna sahara la ta an musallin min malakin au insiyin au jinniyin in ka tsaya sahara za ka yi bawali ko za ka yi wai tsakaninka da duk iza da mala da haya mai yiwa akwai mala'ika yana sallah ko aljanni ko dan adam ba ka ganin su to in ka tsuguna su suna kallon al'auran ka kenan fa idza qada mustaqbil qiblati aw mustadbiraha rubbama yaqa'u basaru musallin ala awratihi fanhu an zalika wa hadha al-ma'na ma'mun fil abniya yace wannan ma'anan ba za a same shi ba cikin gini cikin gidanka ne aka yi ban daki to shikenan duk inda ka fuskanta babu damuwa fa innal hushusha yahduruha ash-shayatin wa qawlu wal istajbi thalathatu ahjarin da yace ai istinja'i da duwatsu hoge uku fihi dalilun ala anna al-ikhtisara ala aqall minha la yajuz aka ce ayi sarki da hoge uku to in kai da hoge biyu yayi ko bai ba in ya tsar ya tsaftatar da wajen za a ce ya tsaftatar da wajen ne ko ya tsarkaka wajen ya tsarkake wajen eh ruwa daban hoge fa daban ruwa za ka sa ruwa ne ka wanke wajen wannan ko dutse ne za ka sa ka katse abin da ke wurin yaya wajen zai saura eh ya gusar da najasa amma ba ya tsarkake ba a sai ka yi bayani da ya bambanci tsakanin gusar da najasa da tsarkakewa to wa in hasal al-inka'u bima dunaha wa in lam yasul al-inka'u bi salatin yajibu an yazida yace aka ce guda uku in kai uku wajen bai tsarka kuma bai tsabtatu ba za ka kara wata hudu ko ta biyar ko ta shida ba lallai sai an yi wuturi din ba ba lallai shi an tsaya uku ba an fahimta abin da ke nufi kenan kuma in hasala al-inqa'u ba'da salati bi shaf'in yusahabu an yahtima bil wutri yace in kai uku bai ba ka sa hudu yayi to ana so ka kara biyar ya zama wuturi wala yajibu ba wajibi bane lima ruya ana bi hurairar ta annabi sallallahu alaihi wasallam qala saboda an rawaito daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man istajmara falyutir wa man la fala haraj wa man istajmara falyutir wa man la fala haraj wanda bai yutiri ba babu laifi وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنقاء إذا حصل بأقل من ثلاث جاز الاكتساب wai su malamai suka ce in duwatsu hoge guda biyu sun tsabtatar da wajen ya wadatar wa tujja bi hadha alhadith wa hadha inda al-akharin fi ma ba'da as-salat bi dalil hadith abi hurayra fi al-amr bil istinja'i bi salat hajar wa dhahaba ashabu ar-ra'yi ila anna al-istinja'a bil hajari istihbab wai istarki da hoge din istihbabi ne ba lalle sai hoge ba وقالوا إن كانت النجاسة قدر الدرهم ويسكتي إن نجاسة أرماتي باب يوابتي فصلى معها من غير استجماع استنجاء جازا يجي صلى باستنجاء ويسكتي يا حلتا وأن مذهب جنا لو حلقوا وإن كانت أكثر فلا يجوز حتى يغسل بالماء قال الإمام رضي الله عنه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالروس منذ الله يا هنا أي استنجاء دا الروس تروسو كينا والرمة دردقين كشي دليل على أن الاستنجاء لا يختص بالحجر ai wannan dalili ne da ke nuna cewa istin tsarki ne da hoge din ba lalle sai hoge ba duk wani abin da aka san zai tsarkakar da wajen ba cikin abubuwan da manzo Allah ya hana ba in aka yi yayi akan haka da tishu yayi kenan ko bai ba da totun masara yayi ko bai ba a'a ba lalle bane a ce yayi ba eh to bal yajuzu bi kulli ma yaqum karamme to ai an hana a yi da wani abu mai daraja to gashi ne bal ya juzu bi kulli ma ya kuma makam alhajari fil inqa'i wa huwa kullu ma kana jamidan tahiran abin da yake da karfi kuma mai tsarki qali'an ghayra muhtarami zai iya katse najasar amma fa ba abin da za a girmama bane kaman kashi kaman kaman fatar dabba in aka cire fatan ba a jeme ba to a lokacin ma za ka yi da fatan ba don za a yayin ganda da fatan ba haka bane ba mislul madari wal hashabi madari kaman yambu kenan da aka yi da laka ya bushe to wannan ba za a dauka a yi ba bulo da aka yi bulo na kasa in aka dauko shi in aka share wuri zai tsabtace waje ba zai yi ba ba zai tsabtace waje ba wal khazaf al khazaf wa mastu'mila min at-tin suna yin bulo suke na kasa wal khirat da tsumma wa nahwiha wa la yajuzu bima yakunu najisan qiyasan ala ar-rawsi yace duk abin da yake najisa ne shi ma ba za a dauka ai da shi ba wala yajuzu ma la yaqla'u kal amlas duk abin da yake da tsantsi kuma ba zai tsabtace kamar ka ɗauki tangaran ka fatashin tangaran ka ɗauki ka yi ya ce ba zai tsabtace wajen ba sai dai kara dagula wajen an fahimta kal'amlas min al'ashiya'i li annahu yanshuru najasata wala yaqla'uha wala yajuzu bil azmi ba za a yi da kashi ba li anna najisa minhu karrausi wa zahiru minhu min ma'ana at-ta'am eh yayi me wani bango a'a ba bango da za ka iya yin haka sai dai kusurwan bango kamar wannan kusurwa ba an yi bango ana yin kusurwa ba eh wannan gefe din wurin tsini din eh a bawali bawali kake nufi to shi ma ga zai zo na shi insha'a قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الأستاذ الدوسي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الخفاف الهروي قال حدثنا لاهق ابن الحسين ابن عمران ابن أبي ورد ابن أبي الورد المقدسي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن غيلان الخزاز السوسي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا حفص بن غياث عن داود ابن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالعظام kada a yi tsarki da hoge a bar hoge a jiya ɗauki kashi a yi wala bin rausi fa innahu zadu ikhwanikum min aljinni ai kasusuwa in ka ci nama ka cire kashin ka jefar to abincin aljan musulman aljanu kenan قال أبو عيسى قد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود ابن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قبل هذا مسؤول يا كسر شيء ترى من الله درن دا أكا جي الجنوس كمس أكا أكا يسموس دساكو الحديث بطوله قال الشعبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي أي منزل الله صلى الله عليه وسلم يا فرأيتي ولا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية الحفص ابن غياث قال رضي الله عنه وفي معنى العظام جلد المذكات قبل الدماغ ce fatan dabban da aka yanka kafin a jemi za a yi yin amfani ya zama abu mai daraja kenan ba za a ɗauki a yi tsarki da shi ba ولا يجوز الاستنجاء به لأنه مأكول من المصمود لأنه مأكول من المصمود wai ai in aka yanka dabban rago ko akuya ko menene aka iya da fatar a gasa ya zama nama ya zama abinci ya zama abu mai daraja kenan shi yasa ba za a dauki ai hoge ba amma dan mutum yayi bauli da akwai tishu ya tsaye tsarkake da shi yayi ko ya shafa da bango yayi duk abin da zai kase duk abin da zai tsarkake wajen a lokacin yayi in ba abin da aka hana bane an fahimta قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم حاء وحول السند wannan hadisi ya rawaito ta hanya guda biyu sai dauko ya dauko da yaje nan sai ya jire sai ya tsaya sai kuma ya sake komawa ya dauko sanadi ɗayan kwarewa ne cikin ilimin hadisi wayannan matsaloli ne masu wahala ko ka ce za ka yi ba lallai ne ka iya ba sai ka koya an koya maka to shi yasa da ka fara karatu ɗaya biyu uku sai ka shiga fada sai a shiga hayaniya sai a shiga mai ɗaya abin da ke sa kenan ka zauna a nan sai ana yin abu ne ba abu ne mai sauki ba ya fi komai wahala amma don hayaniya kowa zai iya ba sai ka nasu ba ko wa hawwala sanad قال واخبرنا احمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن احمد العارف قال اخبرنا ابو بكر الهيري قال حدثنا ابو العباس الاصم قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا سفيان قال اخبرني هشام بن عروه قال اخبرني ابو وجزه عن أمارة بن خزيمة ابن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاستنجاء ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع هو يقول أكبات روس أتكي قال رضي الله عنه الرجيع قد يكون الروث كو سمي به لأنه رجع من حاله الأولى بعد أن كان طعاما إلى غيره دا أبنشي نيزكم يا داو يا زمان أبدا وقد يكون الحجر الذي استنجي به مرة ورجع إليه فاستنجى به سيتا يودا دوسي وانا دوسي أنا أي هوجي أكا أجي كما وانا يزوي أوكا كما زي هوجي سي أكا حرام أكا يهوجي أكا أجي كما كدو كيش كما كيهوجي نجس أنا إيه سي مي يبن مي زي جيفر دشي هوجي أنا أي با جيفر دشي أجي mana in ya gama sai ya ɗumi wuri ya binne dutsen a wani zai ɗauka yana ganin najasa a ciki kuma ya ɗauka zai ma yadda ya taba wani zai yadda ya taba sai ka ce in aka jefar suka tattaru wajen kuma ga iska ga rana kuma suka jibbe suka ɗau lokaci za su canza koko suna kan yadda suke eh hukuncin me kawo zancen gwanjo a nan a wannan zancen hoge ake me ke tsarkake abu lallai sai ruwa ko kasa turbaya ai turbaya tana da tsarki ai sai me ai mun yi zancen ruwa ko ruwa ne farko ai ummul bab kenan sai me sai rana mecece hujjan cewa rana na tsarkake abu mecece hujjan cewa iska na tsarkake abu eh ai ba hujja kenan ka kawo ba hujja ne ba hujja hujja duk ba zance azanci ake yi suka ce in an je aikin hajji za su yi tabau yanzu komai ya canza da yadda aikin hajji ke shekaru hamsin baya za je aifo bauli nan duk fitsari ake yi suka ce in aka gama aikin hajji har a dawo ba ya ruwa ba sai dai rana za ta busar da wajen wajen kuma ya tsarkake da rana da iska duk abin da ya gusar da ai zatin abin da kalarsa da ɗoyinsa shi kenan ya tsarkake an fahimta ba haka bane ba kai sana'ar gwanjo kake yi ne قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو أين اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حيوة ابن شريح الحمصي قال حدثنا ابن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود قال يتي قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال da wagar aljannu sun je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce yazo sai ce ya Muhammad aljanni shugaban su wanda suka wakilta ya je wurin manzo Allah ya gana da shi sai ce ya Muhammad innahu ummatuka an innaha ya Muhammad ka hana al'ummarka an yastanju bi azamin aw rawsatin aw humamati ka hana al'ummarka su daina hoge da gawayi ko taroso ko kashi da hana su ta yi fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala lana fiha rizqan qala fana fanaha annabi sallallahu alaihi wasallam aljanna yace ya manzo Allah ka hana su mana sarki da gawayi da kashi da mene da mene ne saboda Allah ya sa arzikin mu cikin wannan abin suna dauka suna suna tsarkake abin nan da shi kuma ai ba za mu iya abin nan ba isa duk aljani da yake baka tsoro abinda ka ci kayar kashin shi shine abincinsu da haka Allah ya kaddara musu sun fi kowa shan wahala sun fi kowa rayuwarsu ba ta yi cikin duwatsu ce cikin ramuka da wahala isa suka samu suka makale ma dan adam cikin rayu suna ganin rayuwa mai daɗi ba sa son su rabu da wajen wal humamatu al fahamu gawayi kenan wa ma uhrika min al-khashab wal izam wa nahwihima abinda aka kona katako in aka kona katako shi zama me shi zama gawayi haka kashi faqad qila kulluha ta'amul jinni wal istinja'u biha manhiyun anhu wa qila al-murad minha al-azm al-muhtarak aka ce kuma abinda aka hana shine kashi da aka kona to sai zama gawayi dama abincin su kenan ko وقيل النهي عن الاستنجاء بالفهم لأنه رخو يتفتت إذا ناله غمز ويتعلق بالمحل ولا يقلع الأذى aka ce gawayi kuma kada ya kasa ai ya riga ya zama yaro daddage in kasa ba zai saka ke waje ba kuma ya kara lalata waje kenan wa fi ma'anat wa fi ma'anahu at-turab wa futatul madari da duk abin da yake zai farfashe qawluhu wa an yastajiya ar-rajulu bi yaminihi an hana mutum namiji yayi istinja'i da hannun dama ويروى أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يستطيب الرجل بيمينه والمراد من الاستطابة الاستنجاء ما نام زي سركي ده دام با يقال استطاب الرجل وهو مستطيب وأطاب فهو مطيب ومعنى الطيب ما هنا الطهارة كده سركي ده دام كده لأنه يطيب جسده مما عليه من الخبث والاستنجاء فقال رضي الله عنه النهي عن الاستنجاء باليمين nahayu adabi wai cewa karka yi da hannun dama da nan ladabtarwa aka yi don akwai zai zo inda ba yadda za ka yi in ka mutum ya fi tsari zai istin zai tsarki da hoge ya zai yi zai kama al'aurarsa da hannun hagu ya ɗauko dutse da hannun mai ya yi mai to ya yi da dama ke to ya za a yi wani suka ce ai sai ya zauna ya ɗauki kafafunsa duddugaginsa biyu ya kama ya guga ya yi meye da meye da mene ne قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي idza shariba ahadukum fala yatanaffas fil ina'i in ɗayan ku zai sha ruwa a cikin kwarya in ya saka baki sai dai sha sai ya cire ya yi numfashi amma yana sha yana huci kuma yana numfashi a cikin ruwan ai kazanta kenan ko wa idza ata ahadukum al khala'a in ɗayan ku je biya bukatarsa wala ya massa zakarahu bi yaminihi kada ya dauki hannun damansa ya taba azzakarinsa wala ya tamassaha bi yaminihi bana kada ya dauki hannun damansa ya share a abin nan isa tu yayi zai kenan hadha hadith muttafaqun ala sihhatihi akhrajahu muslimun an ibn an ibn abi umara ana abdul wahhab الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير وأبو قتادة اسمه الحارث ابن ربعي الأنصاري السلمي قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة قالت وكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنى لطهوره وطعامه كانت تجي أي منذ الله صلى الله عليه وسلم عنه سلام لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى فأنا طهوره إن ذا duk abin da zaka ci abinci ne ko menene abu mai tsarki da hannun dama ake yi duk abin da yake kazanta ne da hannun hagu ake yi to shi malamai suka ce asawaki me za ya za a dauki asawaki tsafta ce ko kazanta in tsafta ce sai kai da hannun dama in kazanta ce sai kai da hannun hagu asawaki wani matsayi yake eh tsafta ya ya danganta ainihin aikin ainihin asawaki me yake yi tsabtacewa ina ma na tsabtacewa ehe kome tsabtacewa ka kawar da me to da ti kenan ya zama ashe da hagu kenan in kuma tsabtace sai a yi da dama ba haka bane ba ba abin da ba su bincika ba sun aji ba a tarbiyyantar da kai akan haka bane ka zauna karatu ba karama aiki ya fi komai wahala shi yasa abin da ya fi sauki in karanta ɗaya biyu shekata da hayaniya da rigima da cikiti da mai kowa ma da mene a wannan wajen amma a tarbiyyantar da mutane yana da wahala yana da wahala shi ka ɗaura zuciyarka ka kai komai nesa saboda aiki kake manzon Allah da yi wannan aiki ya aka yi me ya gani duk wanda ya je raya addinin Allah ko da'awa me yake gani eh tashin hankali tashi hankali sai ka kawo da kanka ba abinda kake nufi shine hanya kake tafiya in kana tafiya karnuka kare zai haushi nan wanda zai wannan ka kyale shi sai kai tafiyar ka haka kai karshe kare na haushi amma wanda ya ka juya nan wanda ya ka juya nan kafin ka kai mana lokaci ya kure kuma baka isa ka hana kare haushi ba haka bane ba ko ka isa ba yadda za ka yi ba a ce ba a fada ba a yi ba ba kuna da saurin mantuwa ne ko kuna da saurin mantuwa kenan ko kuna tunawa shekara nawa ashirin wurin 95 kenan zancen sawi ko? zancen sawi sai da hayaniya ta hayaniya ta hayaniya ko kowa ya zo ya tsit tsit kowa ya zo ya sai da ɗalibi zo yana kuka da ido a zagi malamin ka kai shuru na ce ni aka zaga kuma na ce ba komai sai me sai me ce ba mu taba ganin haka ba na ce gashi za ku mu gani ko sai aka yi me wallahi da ikuka da hawaye malam mu ba mu taba ganin a zagi malamin ka kai shuru na ce a a ba ni aka zaga ba na ce na ya fishe ni eh ka ba to sai me eh sai haka ya towa ake wannan mafa akwai abin da ya faru ne ku ba ku sani ba shi yasa fa'in ƙila to ya ce in an ce kan jama'al hadisu shai aini hadisin ya hada abubuwa guda biyu a haduhuma an nayu an istin ja'ibil yamin na farko an ce kada ka yi tsarki da hannun damanka wasani an nayu an masu zakari bil yumna kuma aka ce na biyu aka ce kada ka taba azzakarinka da hannun dama fa'iza a radar rajulu an yi sanjiyar min albauli kaifa ya amalu to in mutum na so ya yi tsarkin ya bauli to ya zai wala yumkinuhu illa bi irtikabi ahadihima yace ba yadda zai yi sai an yi daya li'annahu idza akhadha al-hajara bi shimalihi yahtaju an yamassa adh-dhakara bi yaminihi in ya dauki hogen da hannu hagu to da me zai rike abinda zai zai share sai da dama وإذا أخذ الحجر بيمينه كان مستنجيا باليمين يدوكي كما دوس عند حنو داما تينا استنجاء إذا داما كينا قيل الصواب في هذا أن يأخذ الذكر بشماله فيمره على جدار أو موضع ناتئ من الأرض ونريد كساكيك فوقي au ala hajarin bahmin la ya zulu an makani ko in akwai dutse wajen sai ka share da shi fayin addatu daruratu ilal istinja'i bi hajarin sagirin to in ya zamana dutsen da ke wajen dan kankani ne ba za ka iya ya za ka yi qa'ada ala al-ardi sai ka zauna a zauna a kasa fa amsaka al-hajara baina aqibaihi sai ka dauki dutsen fa amarra al-udwa alaihi bi shimalihi قال رضي الله عنه وإن تعذر عليه ذلك أخذ الحجر بيمينه وأمر العضو عليه بشماله من غير أن يحرك يمينه ايه ana koya ma ladabi ne malamai girmama su ake اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم